الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم هذا في كنا نسيني سنك قصشي هذا متاشي نعم ألا ليت فيه العسير أن مجدا بطيبة عز النور يبدأ مسهدا أرفع صوتي بالسلام مركدا سلام كعرف الروض أقاله الندى على خير مخلوق من الجن والإنس سلام على من ليس خلفك مثله فوجوههم تهوي لأحمد عليه وأعينهم تعشو لباهي فضله سبيل خليل الله خاتم رسله وفي ختم من أسلم زيادات بالدرس وكم رتبة بغيرها سنية في فلي أعمال وفي سميتها سنيته بالفضل خير سنية زيادة للرسل غير خزية ولا عدوى أن ينظر الشخص بالجنس وإذا فمن تردى شفاعته كذا وقد يحق كل ما أتاه من الرجاء قام بها منه المقام المحمد سبوق بلا أمير قريب بلا مدى أليم بلا حد رشيد بلا تنفيذ سيرة البرايا لا يميت عن الهدى جميل القضايا لا يجيب عن الإله سبيل الهدايا باسط الكلب بالهدى سبيل المسايا ذلك الباس والندى فريق السجايا تاريخ الجسر والنبي وكفى لخلق في تراه يمرق وذلك في الدنيا نعيم مسوق وبالحجر والباقي أجل وأسبق كبير لذات الجنان مغلب ودون تفشي لعقلك وليدي تقوم بهم الحج أضعاف جرة يسوق الأواني الحي مسرى ومولدا وكم صاب منه في شدائد منجدا سراب يمين وخلفيا بلا سدى وإلا بلا شك وغرقا بلا نفوس سماته والمرء فرد ورحمته سيدته والجهر نور والحكمة وقد سبقت تحيه للقلب في التسبيح سليم من التوفيق للفهم لا يقوم سلاجة ومولاه وجوده صاحب ملائكة من قدسين في حجرة القدسين إله الإله الذي جعلها سماء وجه فوق السماوات كلها إلى مستوى ما حله قبله إنسي وفاز بما قد كان يراه مجلسا وحاب ولا خلق بدانيه موصبا سلام أنا لا أبدا ومغربا فلا أسأل فاتح بشك ولا تبدي أشياء لقوم صاحبوه ومجنوب فلا أسأل فاكر ليس لي فمدوم إسعد مولاهم ومولى عبدهم سواء لديه المسلمون والجوم وللفقراء الفرد في القرب والأنس لهم عنده أحد كريم وذمته يداو بها كرب وتشاف أمة فقام له إلى أجل الرب همته سجاياه للأم عبادي ورحمة فيا أي سجايته ويهدي إذا يمسي وكفهم كوكب الغير أحسبها ممتها ووجههم كما جاء البشير مبشرا ذاك وهذا إن أحدثت تصورا سماء كما قال أبي على الثرى وأردن كما شق الغمام عن الشمس ولا آدم ينقذه ملكيته متى أدركنا للزمان بنية وكلاه نجوى النفوس كدية سقطنا مرانا رعد هاشمية بحمدك أنهار تفجرنا من خمسين ومن الذي يبار ويجعل فضلنا وكنت رسل
لنا تبرنا به في العجل من كان قبلنا ومن أجل من أن يملك الكدر للأمثيل كذب على الأحوال هم مرسعيه وقام بأمر الله جود ابتدائه ولا خير إلا بالمسيح سواه تعالى سلامة ولد بسواه وهل يثبت البنيان إلا على الأرض فؤادي فيه من برهانه وقد هالت الأقدام دون شفائه تداركت البيادر كالسجن هائه سلوني كيف الحال دون لقائه فوزني في درد وصبري في غسل سلام بغير البرد ما هو يهتدي ورأيي يعادي من يشاء ويبتلي وفي دورة المختار أبصى محمد سأبكي لقول الصالح فإن لي حياة بلا نور وموتا بلا رمزي أنا تصب حائل القلب والي يقلبه الأشواق فوق الجمال ويبدو إذا باتت وجوه حجيالي سلام لمعقول وهم كهالي فصبر فقوم يقول إلى قلبي اللهم صل على سيدنا محمد العادي الإمام لمن مات من مات ومات مات بلا ولا آله إلا الصراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ألا ليت سيري هل أسيرن منجدا harfin sini kenan ya ce alalaita shirye ce ina ma dai na san hal asiran na ko zan tafi kuwa munjidan ne wajen hanyar najadu amma laɗai bata amma a hanyar najadin iyaka ta ɗaya ba ba na jadin na yawa ta gani kamar yanzu za ka kaduna ko naija ka ce to zan zamu dai kama hanyar lagos ne ai ba ruwanka da lagos ɗin yawa shi ma nan ba ruwansa da najadin liɗai ba ta iyaka ta madina ba najadin za ni ba amma tun da najadin a gabas take tana gabacin madina to shi kenan ko zan yi wajen jihar najadu amma iyaka ta ɗaya batu haisun nuru ya sa'u musidan a wurin da haske yake wato ɗaukaka yana mai hauhawa
ba sauti bisalami muraddidan na ɗaga wato sauti na wato za ga wato arifai suna yawan abbara manzo Allah da haske annuru ya tsau musidan bigiran da haske yake ɗaukaka yana mai hauhawa kuma wace ne albarkin asali ai ka gani ko albarki ai hasken kenan shine wasiya to shine to fa'ar fa'a sauti na daga murya ta muraddidan ina mai kunkomawa bis salami da gaisuwa ga mabucin ɗai ba ɗin.
salamun ka arfi robi a fasolar hunna da alaƙai makalukin minar jini wal'in to salamun gaisuwa ka arfin raudi mai ƙanshi kamar ƙanshin dausayi a hadalar hunna da wanda raba ta damsa shi idan raba ta da gidausayi ta taba furannin nan to dan ne kanshin sa yake tashi kensa kuma yake bayyana to irin wannan gaisuwa tabbata a bisa fiyayen halitta daga mutum da aljan baki daya wanda su ne sakalani ko to salamun alaman laisa khalqun ka misli gaisuwa dai ta tabbata ga wanda babu wani halitta tamkarsa ba ma jinni da insu din ba
fa'auduhum tahawi bi akamatu na'ali kaga fusakunsu baki daya tana silmiya ga karkashin takalminsa matakin takalminsa kenan
wa ayinuhum ta'juni zahiri fadli sannan idan jinansu tana dindimi saboda marinjayen darajarsa shine fifikonsa tana fifikonsa darajar ta kashe musu ido ba su gan shi ba dindini shine garshin gani sosai irin kan misali mutum ba rana tangaran ake ba irin sha biyu rana to shine yake ganin gani amma koyaya haka to sai kuma ka ga wato ya dina gani sosai to idan gashi da idan amma da ya shiga haske dawu haske ne sai zama baya gani kuma to kaga haka manzo Allah ya wa sahabbai shine inda buci da yake faɗa ka shamsi ta zaharu lil ainaini min bu'udin sagiratan wata killu darfa min amami daga nesa rana idan ka hange ta za ganta gata kamar kwallo idan ka ya ritsa ta ko kana ganin ta gata ba ta wuce ma da wata ida za ka kawo ta nan ƙasa kamar yara su yi kwallo da ita ba to ta ninka duniyar da muke kai ya fi so ɗari girma an gane kuwa na ce wannan kwallon ranar ta ninka girman duniyar da muke kai ba kano ba ba najeriya ta ninka duniya girma ya fi so ɗari ashe ka ga ba ka ga rana ba wannan da ka gani ba idan ka bai gaya ma bai nuna ma to haka man eh to ka gani to rana ta ninka duniya an ce girma ya kai so kimanin 170 duniyar da muke kai wannan kwallon duniyar amma ga ta kar to haka manzo Allah yake daga nesa kamar mu da ba mu riski zamaninsa ba ka ga ba mu gan shi ba wannan abin da muke gani to abin ya fi karfin haka ya wuce haka ya wuce haka to haka rana kenan take to su kuma wanda suke kusa da shin fasahabbai su kuma karfin haskensa sai kashe musu ido su ma dai ba su ganshin ba da mu da su ɗan da ɗaya ne ba laisa yura lil qurbi wal bu'd fihi ghairu munfahimi ko a kusa ko a nesa kowa ya gajiya ga barin ya gane yanda yake annabi sallallahu alaihi wasallam to shi za su ke wasafa shi da rana ma'aiki kaga tabbas wannan rana yanda aka siffanta ma ita yanda idan ka ganta ka san cewar idan ka bai gaya ma gaskiyar yanda girman rana yake ba yawa tsananin nisanta ne da mu nisanta da mu nisanta da mu shi yasa ta wato har ta zama haka to ka gani to su kuma wanda suka je kusa da ita ranar su kuma ta mutsake su gabaki daya su ne sahabbai su ma ba su ga annabin ba to to shine yake faɗa yake cewa salilu khalilillahi qatil muslim wanda ya sa masa sabilu sai ya canza sai ya jaye shi kuma salilu wani ya ce sabilu khalilillah to salilu ne e ɗanin shi na annabi ibrahim shi ne ba daɗin allah kuma hatama ne shi ga manzanninsa to ka san kuwa wato man'un hani lizziyarati fi ɗirsi da ƙari a cikin rubutun takarda ya tabbata fi hatimi a cikin cikawa idan aka cika rubutu yanzu idan ka ɗauko daga kan fatiyatul kitabi bakara har ka zo hannati to ka dora kuma wani abu a cikin to a ya cika ko ba da kana cewa minan jinnati wa nasu shikenan qur'ani da ya cika sai dai wani zantan ka kuma zaka yi daban lahum hablan rabi kulli harfin halawa wa kulli kaza wannan duk zantan mu ne na duniya nan aka shirya shi a nan duniya eh mai kyau kuma zantan ba laifi alhamdulillah amma dai ba qur'ani bane yawan aka ce abu ya cika to ba kuma ba kuma damar ɗori kuma ba shine ziyada ƙari ta ɗinsu a cikin rubutun takarda ɗinsu ɗin ita ce takardar
fakamru tubatin jirmada da hada sani ya ce fakamru tubatin sani ya ce da yawa wato girma wacce ke maɗaukakiya daraja maɗaukakiya kenan filmajidi a cikin girma dai haza manzo Allah ya tarar da ita da kyautata ayyuka da kuma tsarkake niyya bayan da za a dai wato duka dai abinda ka sani dai daraja dai tsorurinta ake ba a cewa mutum ko da misali yanzu ka karshen dai abu dai a ce misali dan gidan ma'aiki ko ba haka ba kaga daraja shi wannan jikinsa ce to amma fa wato aiki ake duk da haka in ana so a rike ta gam ta zauna ta tabbata ta girmama ta kuma yi amfani ta fa'idantar sai an yi aiki idan ba ya aiki ba to gatan amma kai ma ba ta amfani ga balanta ta amfani waninka haka ake dukkansu haka nan na sha gaya muku irin wannan abubuwan wato wato irin abinda wato sai da na alhassan bin ali suka yi na gaya maka wato irin ibadarsa ko a cikin aikin hajji na kama kwatancen misalin zuwa yawa ya so 25 yana zuwa maka a ƙasa aikin hajji shi sai da na hasa kuma ana jaye da dawakai ga bayi da waye da sauransu duk akan dabbobi to haka suke kun ga duk sauran ahal baita haka suke duk manyan nan duk wanda ka ji ya rika ba da tsuran nasabar kawai hakan nan yau ya cika duniya ba sai islahi a amalin ne wa ikhlasi niyatin sai da kyautata aiki sai da kuma tsarkake niyya to haka nan da da shi yake samu sajiyatuhu sajiyatuhu fil badal khairu sajiyati kaga tadodinsa a cikin girma khairu sajiyatin ita ce mafificiyar tada
siyadatuhu lil rusuli ghairu khafiyati shugabancinsa ga ma'aika ga baki ɗaya ba abu ne a ɓoye ba abu ne a fili yanzu ake zance sai annabi sallallahu alaihi wasallama to wala ajabun an yafdula ash-shakhsu bil jinsi kaga babu wani mamaki kaga a samu mutum ya fifita a cikin jinsinsa
wa illa faman turja taba'atuhu gada to idan shugabancin nasa ba ba a fili take ba to wa ake sa ran ake sa rai da citansa a gobe duk ku gasu din kowa ka gani kada kafa kullum ma adahu min ar-raja to to kullun kowanne daga annaba ma a dahu ban da shi kada hafa minar rada haƙiƙa ya yi shayin halaka ga kansa kowanne ya yi shayin halaka ga kansa
wa qama biha minhu al-maqam al-muhammad to wa ƙamal maƙamal muhammada ya tsaya matsayi abin yabawa bi hada citan nan minhu daga wurinsa annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya tsaya da ita matsayi ko wanda dukkan halitta sai ta yi masa kirari ta yi masa jinjina ta yaba masa to
sabuqun bila ainihin qaribun bila mada sabuqun kaga shi ma maƙamal muhammadu din ubangiji tabaraka ta'ala sai da ya gindaya wani abu ko aqimis salata ne ko ɗarafayin nahari wanzu da famin ta yadda yake cewa ominan laili fata hajjar bihi na filatan laka a sa an yaba a saka rabbuka mukamin muhammuda kaga sai da ya juna masu wani- wata hidima da zai yi ya ginda wata hidima nasa ne kayan ba na wani ba amma dai kaga dai wato an ginda wani abu ko eh wa min laili fata hajjar bihi kai ka rasa bacci da daddare nafila tallaka ba wai nafila gare ka ba shi manzo Allah an keɓance shi da wajibcin tahajjudi sallar dare wajibi ce a wurinsa ma'ana nafilatan ai ziyadatan ƙari gare ka ya rasulullah akan sauran al'ummarka su iyakar al'umma hamsu salawati in ka sauke wannan ka sauke to amma banda annabi shi kam an ce masa qumil laila illa qalila kuma wajibi ne wannan a gurinsa sallallahu alaihi wasallama to shine nafilatan laka din kenan wai duk dai aikin da ake nuna mana dai Ah, to alimun bila khatmin sabuqun sabukun bila ainin ko wato mai tserewa ne shi mai tserewa halitta ne bila ainin ba gajiya karibin makusanci ne shi kuma bila madan ba ta da ba ta da fage ba makusancin Allah ne ba wai ba wai kusanci na fage ba
alimun bila khatmin hafizun bila dalil masani ne shi ba rubutu mai kiyayewa ne shi ko ba tare da ya karanta ba eh salamun ala dari bidon durusi kenan yanda shehu yake faɗa ko salamun ala dari bidon durusi yanda ake samun diraya shine ta hanyar darasi to shi ko ma'aiki sai aka ɗauke sababin babu darasin kuma ga shine kuma addari din shine masanin shine ko mai sanarwa to
إراد البرايا لا يزيغ عن الهدى fitila kenan na talikai annabi la yazigu anil huda da baya bauɗewa ga barin shari'a
جميل القضايا لا يحيب على الإله shi mai kyawawan hukunce-hukunce ne wanda baya yin za- zalunci hatta da magau- hatta ga magautansa ya zana gama ƙwar'ani a wajensa ya zauna cif lajiri mallakum shana'anu ƙaumin ala Allah ta'adil idilu kada gaba da mutane ko faɗa da su ya hana ku ku yi musu adalci mutum kowaye shi ke masa adalci ko gunki yake bautawa ko kuros yake bautawa ko a'a dan izala ne wanda wanda baya son harkar mu to mi masa adalci ba a yadda da cewar mi wa mutum zalunci ba kuma ko in ya zalunce kai kanka zalunce shi in yi ma zalunci kai ka kai ma zalunci in ba haka ban kai za- in yi zalunci kai zalunci domin me yanzu misali idan yi ma mugun abu ka tsaya iya nan kai ma karama iya to ba kai zalunci ba amma misali da zai gaya maka wata mummunar kalma ta sharri ƙarya ne ka ga ya zalunce ka kai ma sai ka lalle wata magana ta sharri kai masa to nan kai ma ka yi zalunci ba ramawa kai ba za- duk kun yi zalunci gaba daya to haka nan yake Mhm.
جليل الأدايا باسد الكف بالجدا bil da dai mai girman kyaututtuka ne baya kyauta karama annabi wane mutum ba su ɗulkafi mai shimfiɗa tafi ne biljada da baiwa kyautarsa ta fi ƙarfin duniya fa ta sani ba ya fi ƙarfin duniya ɗin sariyar mazaya Sariyar mazaya zahirin ba'as wannan da mai tsoron ruwan darajoji ne mai mabayyanin yaƙi wannan da da kyauta kuma
karimun sajaya zahirul jismi wannan mai karamcin tadodi ne mai tsark- mai tsarkan jiki wannan su da tsarkin rai
fatuba ya sakin fi fara'u yuman rabu to farin ciki ya tabbata ga fuska ita ce kundu kuki yumar ragu da ake turmazawa fi sarahu a cikin turbayar ƙasarsa madina
zalika fi duniya na ibon musawwab ka gani wannan a nan duniya na'imun ni'ima ce musawwagun abin sauƙaƙewa gashi nan an hur an sauƙaƙe hanyar da za mu shiga aljanna gashi nan to ai rawdatu min riyadil jannati ce ko shi zai ce shi ce wa adkhulu jannatin na'imi wa lam amut kaga ko za ka shiga aljanna da ce ka mutu ka gani sai an ma'akure ka an zare ran tukuna sannan za ka shiga aljanna to yanzu ga aljanna fari ba mutuwa shine wa adkhulu jannatin na'imi wa lam amut ina shiga aljanna saboda haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam tsakanin wannan ɗaki nasa da mimbarinsa to raudatun min riyadil jannati dausayi ne gurin na aljanna to shine magana to
na'am wabil ajal wal baqi ajal wa asbahu hakan nan ni'ima dai ta tabbata fil hashri a taron alkiyama wal baqi abinda kuma yake tafi abinda ya saura gaba a jannu shine mafi girma wa asbagu mafi cika shine ganin zatin Allah ba mhm sabilu najatin lil jinani muballigh tafarki ne shi na tsira mai isarwa zuwa aljanna wa dunaka fasitati bi aslika wali to wadunaka na rikashe ka shi na fa nuna maka saboda haka ka halarto da hankalinka da ganin idanka za ka gani abin da nake nuna maka
Kusamun biyun alhaska a ga haƙƙi.
Mm, haƙƙi ne shi Biyun ne dai.
alhaska a ga mujarrada.
to su husamun kan sakali ne a daha mujarradan da ya zama abin tsaraitawa biyumnal haƙi a damcin ubangiji a hannun Allah don cewa ya hannun na manzan Allah ne sai Allah ya ce a ba hannunka ba ne hannuna ne wa ma ramaita izra maita ka gani walakin nan rama da kuma ya ɗora hannuwansa akan hannun sahabbai sai ya ce yadullahi fauka aidihim ka gani saboda haka sai zama wannan hannun to yimnan haƙƙi ne to
Ya suƙul wara lil khairi mafna wa ya mawhala.
wara yana kora halitta lil khairi zuwa ga alkhairi bibiyu da ɗaiɗai
Wa kan saba minhu fi shada'i munjida.
sahabun Sahabun yufid al khalqariyan bila sada.
wa Wa ilma ilman bila shakkin wa qur'an bila nukushi.
wa kam saba sahabun da yawa girgije ya kwaranya minhu daga annabi girgijen da yufidul halka yake kuma munshi- munjidan kaifi shada'idi wanda yake taimako a cikin tsanance-tsanance yufidul halkariyan yake fa'idantar da halitta ƙoshi shine gamsuwa bilasadan ba sauran kishi wa ilman yake fa'idantar da su ilimi bila shakkin ba sauran kokonto wa bur'an yake fa'idantar da halitta waraka bila nukusi ba tare da sun kuyowar ciwo ba shine nukusi wato ciwo kamar ya tafi kuma ya sake dawowa shine nukusi din
ألا إنه الاستطاعة والجهل الظلمة alana am innahu alqistasu manzo Allah shine ma'auni ko qistasu ko qustasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma'auni shi Allah ya sanya ma'auni a cikin dukkan abinda yake gaskiya ko akasinta Mhm, abin da ya daidai da annabi shine gaskiya abin da ya saba annabi kuma shine ba gaskiya ba to wal jahlu jahilci zulmatun duhu ne
سماهته والملك بسط ورحمة samahatuhu kyautarsa basdun yalwatawa ne wal manhu baiwarsa rahmatun jin kai ne yake kawo mana ga shine baiwarsa
إبايته والملك يبهم وإسمته ibayatuhu wato dagewarsa wal manhu da hannunsa kuma to hibzun tsari ne na Allah wa ismatun da kariyarsa
سريرته والزهر نور وحكمة sariratu asirinsa shine baɗinsa wa jaharu da mabayyaninsa kuma to nurin haske ne wa hikimatun da kuma hikima wato sarirar tasa haske ce shi kuma jaharun nasa hikima ne Mhm, ba abin da yake cikin baɗininsa sai hasken Allah tabaraka wa ta'ala ba abin da yake a zahirin ayyukansa sai hikima komai a mahallinsa ake ajiye shi to وقد سبق التطهير للكلب كتا dama tsarkakewa ga zuciya ya riga ya riga ya fitarsi a cikin tasan nan ta hadaratul qudus ba wadda aka zo da ita nan daga daga halar Allah tasa haka zamu haka muke cewa Allah kadai san kowace irin tasa ce Mhm.
شهاب من التحقيق للأثر صاكب shahabun shi tauraro ne mina ta haƙiƙi na sakankancewa na tabbatarwa saƙibin mai haskaka da la'akali ga hankali نعم طريق من التوفيق للبعض لاحب ɗariƙun lahibin wato gwadabe ne wanda yake bayyananne mina taufiki na katari lilfahami ga dukkan fahimce-fahimce dan ake fahimtar haƙiƙanin ilimi yadda yake gurin Allah shine markazul fuhumi din Mhm.
ليس الذي والمكر مات مواهب tsara ترانا ومولاه والمهين صاحب to alaisar lazi ai tabbas shi ne wannan da sara na hawa maulahu ya tafi da daddar jihar ubangijinsa wa jibrilu sahibu alhalin jibrilu yana mai abotarsa da hidima wal makarumatu mawahibu dukkan karamci kuma ya zama abin bayarwa gare shi Allah ya masa dukkan karamci Mhm.
فناهيك من قدسين في حضرة القدس to mai shinka ne daga tsarkaka biyu a cikin halalar tsarki shine ga ma'aikin Allah ga kuma hadiminsa malaika jibrilu
أليس الذي قال النفوس بحقها ai tabbas shine wannan da ya ja rayuka da igiyar ta ya ja ta zuwa ina إلى مرشدات العلم من غير داعية zuwa shiriya ta ilimi daga bata na jahilci
أليس الذي والمعلوات لأهلها sama سما سقودا فوق السماوات كلها إلى- إلى مستوى ما له
qablahu qablahu insi alaysa allazi tabbas shine wannan da sama ya hau- ya ya hawa su'udan yana mai hawa dai fauka samawati kulli a burbushin sammakai sammai dukkanta ya hawa hawa ila mustawan zuwa ga wani mustawan madaidaicin guri abinda ake ce masa mustawan ga shi wurin zarafi ne makani ne guri ne amma shi gurin ba a cewa ga sama ko ga ƙasa ba a cewa ga dama ko ga hagu ba a cewa ga gaba ko ga baya haka yake shi kuma gurin wani irin guri ne yawa shi ma yake shi kaɗai taɓa zuwa gurin shi ne shi ne mustawa eh ba za ka iya ba za ka iya cewa nan ne gaba ko baya ko ga ka ga gaba ka ga baya ka ga sama ka ga ƙasa ka ga wannan duk ya shafi nan wannan alam din ne namu na wannan jihatu sittin da kake gani ba a nan ne ake wannan gaba da baya kaza kaza waye da sauransu da a nan ne ake wannan amma a musamman babu wani magana nan gaba nan baya nan sama nan ƙasa nan dama nan hagu Ba- nan gurin shi kuma ba- shi kuma ba haka yake ba wannan gurin kaga shine ma hallahu qablahu insi wanda wani mutum bai taba sauka a wannan gurin ba gabanin sa har a bayan sa ma ai bai ta- bai taba sauka ba koda da zuciya kuwa injiyan da shi mala ali na mange yake faɗa eh ce rabbi yayi kiran ka kaje inda ba wani wanda ya je ko da zuci cikin mazaje ko zuciyar annaba ba ta je gurin ba ba sai da sanin sai annabi haka yaje da komai nasa ka gani da mayafinsa da gyautan izarinsa da takalminsa da komai da komai wannan kuma lamarin Allah ne Mm.
هناك رأى الآيات توبه مذهبا a nan ne ya ga ayoyi da take bayyanar da matafiya
وقال بما قد كان يهواه مثلا ya rabauta da abin da ya zamo yana son sa yana marmarin sa madlaban abin nema bukata ba nan ya rabauta da shi wannan da an yi shi ne bayan dawon manzo Allah daga Daifa duk cikin lallashin da Allah ya yi wa ma'aiki ne na abin da ya faru a Daifa bayan Quraishu abin da suka yi kuma ka- kaga an je Daifa shi ma ga abin da suka yi to bayan dawon su daga Daifa kadan aka aka aka yi wannan wannan wannan wannan wato waqi'a ta Isra'ila da shekara ta hamsin da ɗaya shekara ta hamsin da ɗaya don bayan ta kaga duka duka manzo Allah zaman da ya a makka na shekara biyu ne a cikin wannan shekara biyun a ciki sahabbai suka so mu tafiya madina yawa suka dinga tafiya ta
وآبى ولا خلق يدانيه منصبا ya komo alhalin ba wani halitta da yake kusantarsa a matsayi
تناه أنار الأرض شرقا ومغربا haskensa ya haskake duniya gabar da yamma نعم. فلا أثر باك لشك ولا ريب.
babu wani gurbi da ya rage ga kokonto wala labisi ko rikici نعم. هنيئا لقوم صاحبوه فمجدوه madad da hari مدى الدهر باك ليس يبنيه فقدوه to farin ciki ya tabbata ga mutane da suka abo- abokance shi su ne sahabban manzo Allah fa majduhum girman su bakin wanzaje ne madad da hari tsawon zamani laisa yufnihi faqaduhum rashin su rashin su laisa yufnihi baya karar da girman su daga shirin cikin qur'ani ai ko ana ta karantawa da qadar radiyallahu anil mu'minin laqad taballahu al nabi wal muhajirin laqad gashinan haka yake ta faɗa ko Mhm.
به ساد مولاهم وهم إلى عبدهم da albarka manzo Allah ne maulahun bararrensu sada ya zama shugaba wa muwula abduhum bawan cikinsu kuma kunni kinni ya zama rikakken kuma wato attaji da rikakken mai dukiya shi kuma shine muwula abduhum din wanda bai isa ba ma dan abin da zai dan bai fice dan in yi aiki ya aiki yayi ni yana aiki a gona a dan jefa masa yan dabi ne kwaya biyu ko uku ba sai gashi ya rasa yanda zai da- da dukiya ya rasa yadda zai da dukiya haka haka abin- haka ya kasance wa sahabbai ko a kusan tarihin sahabbai inda ya su- su- ya kasance Mhm.
سواء سواء لديه المقبلون وبالجوع ramar shi a gurin ma'aiki masu tarin dukiyarsu da wasunsu duk ga baki ɗaya ɗaya ne a gurinsa Mhm.
وللفقراء الفضل في القرب والأنس har ma su almajiran cikinsu suna da wani fifiko filkurbi a cikin kusanci da manzala wal unsi da ɗaya ba haso don su ne koyaushe kusa da annabi su ne koyaushe kuma wato suke ɗaya ba haso da manzan Allah koyaushe suna tare da shi Mhm.
لهم عنده أحد كريم وسمة akwai alkawari shine wazimatin da alfarma lahum gare su eh, inda hu a gurin annabi akwai babban alkawari wajen eh, wato gare su a wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wazi- wazimatin da alfarma suna da wata alfarma da kuma wani alkawari da ya musu wa'adallahu allazina amanu wa amilu salihati minkum la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa allazina wannan iskilafar wata alkawari ce manzon Allah ya yi musu a lokacin nan suna cikin halin da suke ciki na kabudu da haufu suna cikin halin kuncin rayuwa da kuma shayin abokan gaba ko ina gabas da yamma kudu da arewa ana cikin a kai ko ba a kai ba a kai ko ba a kai ba ya ce abu yana tafa gare ku yana tafa gare ku duk taskokin da kuke jin labarinsu kuke ganin girmansu a duniya sai su sai ku mallake su to kaga ahadun karimin kenan banda kuma ahadinsu kuma na lahira da ya musu to haka nan ku ya kasance Mhm.
يزاه بها كرب وتكشف ظلمة wanda za a dinga wato gusar da bakin ciki da shi wato ku shafi gummatun a kuma yayi damuwa dai da shi suna cikin damuwa suna cikin kunci yanzu kama abinda habbabu ya zo ya gaya ma'aiki ana makka lokacin farko farkon shekarun makka farko farkon annabta bala'i ya musu ya kai musu mutuka sosai wayanda suke raunana dama su ne musulman a lokacin duk ba a fice mutum ashirin ba ko talatin saboda haka suna cikin musiba ta izaya a kashe wannan a wulakanta wancan a yaga wannan haka ake musu in ka je kai tsoron ka ka samu wani abu dama ba naka bane saboda me saboda ka musulunta saboda haka gari yayi zafi yayi zafi yayi zafi habbabu ka zai zo yake biya mu aiki ya same shi a kashin gida a cikin ab- abin nan ɗin ka'aba haka a cikin inuwar ka'aba ma'aiki ya ya dogara bargonsa haka ne ya ɗan dogara da shi ya ce ya rasu lallahi kai mana addu'a halin da muke ciki Allah ya yi mana musiba ta yi yawa izaya ta yi yawa nema yake sai an karya mu da sai an karya imanin mu da abin nan manzo Allah ya tashi muhammadan wajen ya tashi ya zauna a cikin hali ya ce akwai daga ciwon da suka gabata can cikinku wanda za a kama mutum saboda imaninsa da Allah a ɗora zarto a kansa sai an tsarga shi gida biyu akwai daga cikin waɗanda suka gabata al'ummatai da suka gabata a cikin a wannan duniya wanda ba don kuma don imaninsa da Allah za a zo a riƙe shi huntunsa a dinga feƙe shi ana wato sassauke namun jikinsa sai ƙwarangon ɗin ƙashinsa ya faɗi kuma wannan bai juyar da su gabanin imani ba kuma kun san da aka yi da asabul uhudu da wuta ce ga ta nan a cikin rami ko mu ce kafar cewa Allah ko a hankala ciki ya je to saboda haka wayanda al'ummatin da suka gabata kenan ya ce wannan lamari babu shakka Allah sai ya cika shi tsoro da kuke ji ba wai ku ba mace ma sai ta tafiya ta keta kasashen larabawa tana tafiya ita kadai ba ta jin tsoron kowa sai Allah sai dai ko kura ka tafi taba mata dabbobi makiyayi ya ci amma ba abin da za ta shayi za ta zo ta keta kasashen larabawa na a cikin abin nan kuna garaje ne da annabi ya ce walakin na kuma ta ta'ajiluna saboda kawai ya koma ya kashe gidansa alayhi salatu rabbihi wa salamu kagani saboda haka ne ba da sauki dai kawai ku yi haƙuri shi ne magana a wannan lokacin kafa foundation ake yi saboda haka ba wani zancen falala ka za a in kai ka duk ba wani zancen ake ba in aka zo da falaloli a lokacin ai addinin ba zai yiwu ba yanzu irin abin da ake gaya mana ina mun shugababbu a ce in kai salati kaza za ka kaza in kai kaza waye da sauransu in a farkon musulunci ya kawo wannan ai musuluncin ba zai kasu ba ina a ce ai gashi ko ina ai ba zai yiwu ba sai da tukun na imani ya zauna islamu ya zauna aka samu kirki ya shimfiɗu ilimi ya shimfiɗu an karɓi ihsani to sanani kuma sanan sai bisharori kuma suka soma zuwa sai laushi kuma ya soma zuwa shi ke na manzo Allah sai ce ya mu'az mu'az ya ce labbaika wa sa'adaika ya rasulullahi yace ya mu'az ya ce labbaika ya rasulullahi wa sa'adaika ya mu'azu labbaik ya rasulullahi wa sa'adaika yace mun mata min ummati wa huwa yashhadu an la ilaha illa allah sadiqan min qalbihi da halal jannata duk wanda ya mutu yana shaida da gaskiya zuciyar ce la ilaha illa allah da da yar uwarta muhammadur rasulullahi kenan to ya shiga aljanna ya gama to kaga sai daga baya wannan bisharin suka so mu zuwa amma da ba sauki abu da gani su sahabbai su suka taru wannan bala'i to kalaman lahubi da ake rafi himmatu hakan nan wanda duk himma ta tabbata gare shi a cikin bin Allah ta jaya wuri bukun bil ibadi wa rahmatu ta dodin manzan Allah tausasa wa bayi ne wa rahmatun da jin kansu kuma kaya haji za yi buyi wani huji za yi yana shiryatarwa idan ya hantsanta yana kuma yin kyauta idan ya yammata haka yake ga shiryatarwa ga kyauta ga shiryatarwa ga kyauta haka yake fakaffun ka wakati da gaini a su bada
kaga wannan yahadi da fatahayya shine shiryatarwa yuhudi da rammarsa shine kuma yin kyauta din saboda haka za kuma mazinsa wancan hada ne shine na shiryarwa wannan kuma ahada shine na baiwa ka gani ko na baiwa ahada ihda'an shine can da muƙauƙisu ya kawo dukiya an nemi ya musulunta ya kawo dukiya aka taho da manzo Allah ita shi ne bahani ya ce laisa guni anil hudal ihda'u laisa guni anil hudal ihda'u eh hadiyar da ka bayar ba za ta wadata ga barin shiriyar da ake nema daga wurin ka ba eh in muka zo kanka sai mun gama da kai kawai duk wannan hadiyar ba ta ma amfani kai haka na bahani ya ce laisa guni anil hudal ihda'u to fa kaffun to tafi ya tabbata ga manzo Allah kaman kwarin ya girgije da ya saku yana mai zubar da ruwa sannan fuska ta tabbata ga manzo Allah kaman yadda mai bishara ya zo yana mai faranta ciki
فذاك وهذا إن أجدت تصورا فذاك إن أجدت إن أجدت وأنت وجدت كما وجدت ina in ajatta dai eh sai dai a duba gani ko ta nusaha ce amma ajattan yafi fa zaka wancan shine tafin nan da yake kwaran yadda ruwa kaman yake kwaran yadda baiwa kaman kaman girgije shine zaka ka gani ko to to saha'un wannan tafin shine baiwa mai baiwa kama fadal atiyu kamar yadda fangale yake kwaranya alasara bisa gona wa haza shi kuma wannan shine wajuhun kama ja albashiru mubashiran dinnan to shi kuma husnun kyau ne kama shukkal gamamu kamar yadda aka tsage girgije an shamsi ga wato aka tsage gajimare an shamsi gabarin rana ta hudu din nan a tsakanin gajimare to haka nan shine yake in wannan fa in ajinta ta sauran idan ka iya suranta abu to haka za ka gani yawa in ka gwanance shine ijada kenan ka gwanance wajen suranta abu
kula adamiyin kulkuhu malakiyatu eh siffofi ne zahiri na dan adam amma tadodi irin eh, ko ba ce hilkatun ba ko kulkuhu din eh hilkatun malakiyatun tada irin ta mala'ikanci kuma ba ta mala'ikanci domin shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi zai mutum ne komai gashi zahiri al'adami amma an taba ba adaman da zai zauna lafiya lau ba ci ba sha ba kuma fama kokari a yakan samu ko auliyawa suna ijtihadi su karanta cin abinci ko su bar cin abincin amma kasan ijtihadi suke shi ku hakan nan yake lafiya sumun ba cin abincin a tashi a kwana ba a ci abinci ba a tashi kuma da azumi hakan nan ba kuma sahur a tashi ba a buɗe bakin ba kuma saboda kawai ba wani abun abin nan a gida hakan nan yake ba zance wani abinci ko waye a gida saboda haka kawai shi ke zai ji duni kenan sai ya zarce da azumi wannan kuma bai hana manzon Allah yin aure ba kuma tare da iyalinsa alaihi salawatu rabbihi wa salamu to ka san wannan ba mutuntaka ba ce ko kaga ba mutuntaka ba ce wannan mala'ikanci ne yawa to sai sa ce shilqatun malakiyatun mhm to haka zai yi kwana da kwanaki kwana da kwanaki yana haka nan har da sahabbai su ma suka je za su yi haka nan din Allah ya taimake su sauran kwana biyu sallah da ramalana ne saboda haka karshen ramalana ana sauran kwana biyu sallah saboda haka sai suka ga bai yi buɗe baki ba kuma bai sahur ba saboda kayan suna cikin itikafi tare saboda haka nan su ma sai suka ƙi a'a sai ga mutane shi shimfiɗa a masallaci ana tashi ana sallah da ƙyar haka haka haka to inda Allah ya rufa musu asiri jibi sallah ko ba gane nake jibi sallah an aje azumin kuma gaba daya to sai da haka shi kenan yace na ku daina yin irin ta wani inni lastu mislakum idan da idan da Allah ne ya taimake ku ba na haka ba da na garce da ku mu ta tafiya haka dai na ga wanda zai kai a gani to haka yake to madalar kasna lil zamani bari ya ko yace musiba ta same mu ta zamani wajina wa nashku wa nufusu shadi muka zo masa muna kuka alhalin rayuka tana mai damuwa bakin ciki sakatna miraran ra'atun hashimiyya tafi ba hashimiya sai ta shayar da mu miraran a maimaice na hadan ba da Allah kenan to da hamsati anharin tafajjarna min khamsi da ƙoramu biyar da suke bubbuga daga yatsu biyar wato kowane yatsan manzon Allah ƙorama ne na baiwa to kamar lallani ya ba waya da hadu kabla na wane ne yake ƙi ko kuma yake musun fifikonmu wa kusur siwana laisa ya ashiru kullana alhalin wato yawaitar waninmu baya gomiyar karancinmu bu baya gomiyar karancinmu mu da aka bamu lalatul kadari hairun min alfi shaharin sai sun gama shekaru mai tantin da waye da to mu a shekara ɗaya za mu naɗe wannan shekara mai tantin kowa ne ne shekara ɗaya biyu ka naɗe shi to walan yurfiyar nuzar fi kutubi mislana masu nazari duk ba su riski al'umma irin mu gafil kutubi a cikin littafai
sabakana bihi fil hashar man kana qabla mun tsere wanda suka zamo gabaninmu fil hashari a taron alƙiyama bihi da albarkacinsa wa min ajabi an yasriga al-ghafil yana daga abin mamaki cewar gobe ta riga jiya ba fa yau ma ta riga ba a'a gobe ce ta riga sai da aka yi gobe sai aka kuma yanzu aka zo da jiya kuma A'a, ko kai ban ga abin mamaki ba ai da mamaki yawa to shi a gurin mu kenan mamakin ba a gurin Allah ba sai ya riga zuwa ai ba abin da bai iya ba Allah to لقد ظهر الأنوار نور شعائه kyalkyalin haskensa ya rinjaye dukkan hatakai ba wai cikakken hasken nasa ba kyalkyalin haskensa kawai ya rinjaye dukkan hatakai وقام بأمر الله زهدا ابتلائه wato ya tsaya da lamarin Allah mutukar karfinsa kuwa da gaske Mhm.
فلا خير إلا في المسير كبائه babu wani alheri ce cikin tafiya ta bibiyarsa سعادتنا مشرودة باتباعه sa'adatu na arzikin mu an sharɗanta ta da bibiyarsa
وهل يثبت البنيان إلا على الأسر yanzu shin gini yana tabbata idan ba akan harsashin zaban ba akan foundation aka yi shi ba ba zai tabbata ba yasa da aikin kafirai da suke yi nan aikin kirki su dinga siyan kayayyaki suna raba wawaye da duk ba shi da wani amfani a wurin Allah ba eh iyakarsa dai nan dai shikenan ai ta faɗar su a ce sun yi abin kirki kaza kaza shikenan iyakar ta kenan Mm, amma ba sa'ada a cikin wannan aikin Allah ya kiyashe mu to شفاء فؤادي فيه من برهائه shifa'u fu'adi waraka zuciyata min bura ha'ihi fi a cikin da- daga tsananci tsanancinsa a cikin san annabi نعم وقد هالت الأقدار دون شفائه to ga can lada لدى روضة قد أدركت to ببهائه waraka zuciyata daga tsananinta a cikin soyayyar manzo Allah ya tabbata nan ga raula wato ra- raula ta manzo Allah kada ashraka da ta haskaka bi baha'ihi da kyawansa a nan ne zan samu waraka a nan waraka ta take to gashi kuma kada halatul qadaru ga kaddara ta tsare duna shifa'ihi koma bayan waraka zuciya shine zuwa raula
نعم سألوني كيف الحال دون لقائه ku tambaye ni yaya hali na yake ba tare da na sadu da shi ba
فوزني في درد وصبرية to hali na shine bakin ciki na ya tabbata kullun cikin karuwa hakuri na kuma ya tabbata cikin akasin haka shine raguwa
غرام بغير القرب ما هو يندلي bege ne da baya yayewa ba tare da samun kusanci ba
وربي وآتي من يشاء ويقتل ubangiji na yana hutar da wanda ya so ya jarrabu kuma wanda ya so don haka da hukuncinsa ne ya hutar da wannan ya jarrabu wannan Mhm.
وفي دورة المختار عطشان وعملي to Allah ka hutar da mu sayyidina rasulullahi ba za mu iya jarraba ka ba Allah ka hutar da mu Allah ka hutar da mu shi afiya hutarwa kenan ba lafiya ba in a- a- hutarwa kenan idan ba a jarrabe ka da abu ba to an hutar da kai ga barin musibar ka shine afiya a wancan kuma lafiya na sihatu kenan sihatul jismi shine lafiyar jiki kenan amma afiya hutar dan ita afiya ta fi faɗi akan siha yanzu misali za a yi mutum lafiyayye ne yana da lafiyarsa da ƙarfinsa amma ya tashi ba abin kari ai kaga yana cikin wannan yana da siha ta jiki amma bai da afiya ko ba haka ba ba afiya yawa ba afiya to haka ne yake to to to ita ma shi ma ita sihar ita ma afiya ce don misali da wanda ya tashi cikin jinya da wanda ya tashi cikin lafiyar jiki shi ma kaga wannan mu'afan ne wanda ya tashi cikin lafiya wanda ya tashi cikin jinya shi kuma mubtalan ne kuma shi ma ba in in kuma aka kawo abin da kake so din aka baka misali aka kawo abin da kake so din aka baka dukiya ce ya'ya ne waye da sauransu shi ma wannan shi ma dai mubtalan din ne a to ai an jarrabe ka da ita ita za a yi ta fama da ita ko yawa ita ma mubtalan ne to idan Allah yana so ya baka afiya a cikin ta sai ya hutar da kai daga musibarta ko dukiyar ce ko 'ya'yan ne ko wani shi ne ake cewa afiya hutarwa ya zama na ba a sa maka masifa a cikin wani lamari naka ba shi ne afiya kenan to وفي دورة المختار عطشان وعملي ni karshen buri na ya tabbata a cikin ziyarar makutare annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya arzuta mu da ita Mhm.
سأبكي لبعد الدار عنه فإن لي حياة.
حياة بلا روح وموتا بلا روح da sannu zan ta kuka saboda nisan gidana daga gare shi wa inna li hayatan ina da rayuwa bila ruhin ba rai rashin zuwa na madina to ban samu rai ba wa motar kuma mutuwa ta tabbata gare ni bila ramta amma ba ya tira shine kabari ni ga dun matacce amma kuma ba sana a kabari ba gani kuma ina rayuwa amma ba rai to haka fa nake in ji alfagazi to mu'ana tu sabbi ha'imil kalbi wali hakan nan gogayya ta ma'abocin bege ha'imil kalbi mai gigitacce zuciya wani ɗimautacce ya tabbata gare ni dai
tukallifu tuka tuka tukallabahu tuka al-ashwaqu tuka fawqa tuka tukallifuhu tukallifuhu al-ashwaqu wanda begani take kallafa masa fauka hatimalihi fiye da ikonsa fiye da abin da zai iya ɗauka
fayajidu idan ba kafta wudu iyali to bai shiru sai dinga shiba waka a lokacin da wujuhu tiyali fusakun dabarunsa dakar taikunci idan ya rasa dabara ya rasa yadda zai yi to zai koma ya ta wake-wake shi kadai ko cikin dare ko cikin rana Mhm.
sala kullu mahmumin wa nika hali yana cewa dukkan mahamumin abin bakanta wa sala ya santu ya mance da abin da ya dame shi din wahami ni ko damuwa ta ka hali yana nan kamar halinsa
fasabariya fi hudunin Fasabaran, fasabaran fakam- fakam hudunin ya ƙuli ila urfi to fa sabran to kai haƙuri alfaza zai ke gaya wa kansa min ɗariƙin tajiridi ya tsare ta kamun daga kansa gina yake gaya wa kansa yake cewa ya haƙuri alfaza zai fa kam huzinin da yawa bakin ciki ya ulu ila ursi yake koma zuwa farin ciki an gwanci ko ba ƙarshen farin ciki ba kenan to da yawa bakin ciki yake komawa ya koma zama farin cikin an yi haƙuri ta muna da saura ko to bismillah ko ja ni sai ai ko ko ba ce ko ja to mhm. isra wa ankon ya hadi فلا جريم حيث أحسن شهدت بأن الله أسعد عبدي من المسجد الأقصى رجيا إلى العرش النبي المصطفى وبذاته وفي نبأ لم يعتلل بسناته شهدت بهذا ملكم الجنات شهادة من أدى له معجزاته لسان الصفا والجن والإنس والوحش كذا من يأتيك مهد من مضى فكان على أضلال كالسيف منتظى وصلى بخير خلقه ملئه رضا شبيه الورى قبل الدعاء إلى القدر ومنشدهم بعد التعرض للبلد من قلبه من دون الموت من نجا بدا من الأبصار والتعريج وليل ضلالها في الجهال بكيف جاء شعاب على الأرض في قبش الشجا وبيت في عوز التشييع من الهدى لها كلب أدمه بعيد المدى تأتي في قريبه قديم الندى رحب البناء خطيبه شديد وقليل الزاد وعجيبه فكان رؤوسه والأرض يمشي تغشي فيه من أويت من السوى ولكجل في أمواله سواء وطيب يجدي إن تكوت عن الدواء شمائلهم تتعلقكم بلاها وفهم بلا وهن والحكم بلا بوش أديرهم براة وتأبدا ولا ولكن ذو قلب وقدر فيه الذكب هلا وإرتدى كريمة نفس وإلا على الهدى فما تدعو على الهدى ولا هرج مناجم مصروف بهم وإثمة يقاتل التكاليف عن كل وصمة نفسي منه لجهل وتامة شجاب هوى هوى وكلمة والنوم نوم والحقائق كالنعش ألا إنه أهل على أمة وأبعده عن نفس كل وذمة هدايته قد نور كل ظلمة شريعته قد فسرت كل أمة وأسلم ما بين الأعادي والوحوش كما دين هداه من ترك الردى فزاد وليا بعد أن كان في الغنى قائد أولي النفوس من الفتى شرائعه دم القلوب على الهدى يقول أمتي من الجل والجيش كما ويبن الكبر فاقتلائه فجلد منه الشمس بعد اجتماعه كل به كهربان وذو اتباعه شكايا الغرام مكشوفة بالتبان فلا أثر باكٍ لك ولا نعشي أنا بنيتك وآثنا من المنى دعانا إلى تقوى هذا عن لنا لا يبن من بلوى ولا حب من دنا أبا أمر كان الديانة وجنا فسرق من بين الترك والرمش فقام به الديانة وجدل فلله ما قبل ولله ما قبل شباب الذي لم ولم تزره لم تلاقى الجروح بلا عرش ومن أبيهم كل بات وهجمتهم شاءوا أبيهم كان يجلي كلمة وقرنا به من كان يبعد كلمة شرفنا به لأسر على كل أمة ولا أعزم فلوى ونبي عجب الرشيد لا يهفاني كتبه ولا قادر المرء المجاهد بلاه أجل علينا نعيق وانجداه شهيد لنا ذكره وامتداه فأسمعنا تبكي وألسننا تبكي مجاهدنا ما توفت لا تقلقي فما أراد ينكر ذاك من شعر مجرمين ما جداني إلا تزيد ذكري جداني وقولي دون القوة لقبره وصمت إلي يدعو إليه ولم يمشي لله ما أجدون من رأس الجواب لقد أنت الجميع لقد حد في القوى قلت وذري أيكم الذي هوى كقول النوى والنهار أعون على النوى ومن أرفضت الجناح من الغشي يعلم يدي يدري ولا ألم لها سعدا أن تكونه بمثل حديث نفى له دينه جلست على قلبي يستخرجونه ما كلها حر التحرك والنشيد ويعزله في الهب بالهود موتها وذلك نحن لا يفرد موتها أقول وهذه بلا مرد جلوت جليت حياتي منه وجلوتها رأت مخلوق السريعة أن يمشي الدنيا الفتيح مجالها والفتيح للموت كالسعادها ليس بغير الذكر ينوم بالها جفاء الجامي دولة سوعنانها وإني لأرجوها ولو كنت بالنعيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المهول والفاتح المنصور ناصر الهدى والعالي الأسرار والمستقيم وعلى آله وصحبه من جاهد وعلى ربك وسلمك عما يشركون وسلام على المرسلين والحمد لله yanzu idan muka yi shi mai ruwa nan muna da muna da yanzu muna da hakuri